نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda cin kaddara wasa da ganin dama su da amincewa sa ya tsaye karawa kuma kuma ba mu dama muka halarci wannan masallaci mai albarka na STM da ke karce Madina Bay a birnin Niamey jamhuriyar Nijar dan gabatar da karatu na littafin kitabut tauhid na al'allama Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya ji shi da rahama da sauran musulmai da suka riga mu gidan gaskiya mun kuma ta mu ta zo Allah ya sa mu da imani yau za mu tashi farkon babi yau wana litinin wadda ta dace da 27 ne ga wata na biyu watan safar hijiri a kanar muhammadu sallallahu alaihi wasallam shekara 1448 wanda ya dace da goma ga watan tara meladiya shekara 2026 mala ya ce ba man tabarraka kenan babi darasi kuma shi ne na 23 a cikin wani littafi mai albarka sannan shafi na 26 a duba shafi na 26 mun gane kenan ko sannan babin zai mana bayani akan neman albarka ga itaciya ko ga wasu ruwa ko ga wani dutse ko ga wani abubuwa da irin wanda mutane suke zuwa suna neman albarka gare su ko ga tukkuwa wa san tukkuwa nan babu da san tukkuwa ko eh tukkuwa muna da tukkuwa yawa to to jiba wasan jiba kuma ta jiba kenan dai tukkuwa dai tukkuwa dai muka sani kuma musan jiba ba to dama jiba hausa yan kana su tukkuwa suke ce ma jiba mun kanni jiba muke ta ba mu ta tukkuwa to mutum ya je nemi albarka ga irin wani abu akwai mutane masu zuwa su nemi albarka ga waɗannan abubuwa a ga mutum ya da kufa wurin tukkuwan nan yana ta kaɗa wasu kalamai yana neman albarka to yin haka nan shirka ne ga Allah yana hitar da mutum addinin musulunci ga Allah ake neman albarka shine malai ce man tabarraka bi shajaratin wanda ya nemi albarka ga wata itaciya au hajarin ko wani dutse wa nahawihima ko makamantansu shi yasa sayyidina Umar akwai wata itaciya da sahabbai guda 1400 suka yi manzo Allah mubaya a cewa sare a kashe su su ba za su in koma shiga makka ba su yi aikin haji saboda kafirai sun ce ba su bari su shiga su ba suka ce wallahi sai dai a kashe su suka yi manzo Allah mubaya kowa ya aza hannu ne sai dai bayan rayuwar shi amma wallahi sai sun shiga makka to wannan itace sai an karin zuwa dan karshen wata itace ne sai sun mutane sun kare zuwa sa neman albarkar wannan itace saboda masu abai 1400 sun yi mu baya a karkashin sai sai na Umar ya sa aka sare inda ya ga mutane suna abin da zai halaka su suna neman albarka gare ta to ana neman albarka ne ga Allah subhanahu wataala muna gane ki ko shi ake neman albarka gare shi in ya so shi da yake sanya albarka in ya samu wani albarka to shi wannan da Allah sami albarka kana ya amfani da albarka ko ba haka ba amma asalin albarka ga wata ke ga Allah kadai shi yasa ce tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir albarkatu sun yawaita ga wannan da mulki yake ga hannunsa kuma akan komai shi mai iko ne fa qaulullahi ta'ala da fadar Allah madauki sarki yace afara aitumul lata wal uzza ku bani labarin lata da al uzza wasu gumaka na a zamanin jahiliya kamin manzo Allah sallallahu alaihi bayyana laraba suna bauta musu suna neman albarka gare su allata sun ce daga sunan Allah ne daga Allahu ne sai aka sa allata al'uzza daga al'aziz ne sai aka mai da shi al'uzza su mutanen laraba wato ainihin kabila ta ƙurashawa da ita mafi daraja a cikin larabawa kabila da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hito a cikin ta to suke da Allah ta ina wanda suke nema albarka suke bauta mishi su ko mutanen ɗa'if suke da al'usta su ko sauran larawa suke da manata don gumki uku ne maye maye wanda sun yi kowane gumki girma a wancan lokacin mun gane ko da allata da al'uzza da almanata shine ce ana abi waqidin laifi qala kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ila hunainin wa nahanu hudatha'u ahadin bi kufrin wa lil mushrikeena sibratan ya'kuna indaha وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط wannan hadisi na abi waƙa da allaifi yadda Allah ta tabbata a gare shi yace mun hita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yakin Hunayn sahabbai na suka hita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yaki wannan yakin da maza Allah ta yi cikin shi shi ake ma algazu mun gane kan ku yakin da maza Allah bai ce ba aika yayi sai a ce mishi asariya to kina mun gane algazu ne tunda maza Allah hadda shi cikin ta yace yace wa nanu huda sa'u ahadi bi kufrin amma lokacin muna sabin shiga musulunci ba mu rai da mun karbu da kafirci ba tunda galibi sahabban nan annabi sallallahu alaihi wasallam duk mahiyan sun bauta mu mata sun yi aiki na shirka na kafirci daga bayan Allah ya musu da dogo manzo Allah sai sai kira su karbi da'awa su tabi tauhidi to shine ta a lokacin da mun zama wannan wannan yakin muna sabin shiga musulunci ba mu dade da muka rabo kafirci ba walil mushrikina sidratun yaqfuna indaha sai muka isa mushrikai suna da wata magariya da suke itikafi suke tsaya wurin suna neman albarka wa yanuquna biha aslihatahum in sun zo in kayayyakin su da suka zo da shi dan burga mai wasu sauran kayayyaki ne na cefane da na abinci sauransu sai su rataye ga wani magariya muna gane ku yi ƙalu laha za ta anwata har suka sa mata suna ma'abuciya maratai mana su zo da yan abubuwan sai su rataye gare za ta tsira ta ma'abuciya maratai shi wa ƙidin lai ce famarar na bisiratin faƙulna ya rasu lalla to da mun kawace wannan magariya mu kuma da muka iska wata magariya yanzu mun wuce waɗancan mutane tasu magana da suke nema albarka suke bauta ma Allah suke suke bauta ma wannan Allah din sai muka cimma wata magana ba kullu sai muka ce ya rasulullahi ya manzo Allah ij'al lana zata anwadi mu ma samu ne ɗan magana mai marataye kama lahum zatu anwadi kama idan muka sai wancan mushrikai suna nema albarka ga wancan magana mu ma a samu wata magana mu rinka nema albarka kaga me yake nuna maka kasancewar su ya faɗi magana ta gasa ya ce suna harkon shiga musulunci ba su kwankwaɗi ilimi ba ba su kwankwaɗi aƙida ba da sun gane waɗancan aikin da suka aina kahirci na ba za su tasu ya musu ilimi amma tun da suna sabi shiga musulunci sai abin yadda musu uzuri kamin su yi ilimitu faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahu akbar sai manzo allah ya kalma mai girma wani yana nuna yan abin baka mamaki to kana ka ce allah akbar kaga manzo allah abin ya daure maka ku da musulmai ne sahabban manzon Allah sallallahu ya za ku wasu suna aiki na kafirci na shirka ga Allah ku nemi a yi muku shi abin akwai ban mamaki shine manzon Allah sai kabbara sai ta inna hasunan lalle ita sunna dai ce kultun kun hade ta wato hanya ce ta mutanen da ba na kware ku riga kun hade ta sai manzon Allah ce wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa ta daga hannunsa shine Allah kama ƙarat banu isra'ila da musa kun waɗi irin abin da banu isra'ilawa suka faɗa ma annabi musa mina na banu isra'ila suka faɗa ma annabi musa ga abin da suka ce suka ce ya musa ij allana ilahan kama lahum aliha su kuma mutanen annabi musa lokacin da aka tseratar da su daga teku aka halaka fir'auna suna tahiya sai sun kai suna bauta ma wani allah suna bauta a wani Allah sai suka ce annabi Musa ija Allah na ilahan kama lahum aliha san ya muna wani dan Allah mu rinka bauta maka yadda muka sai suna nasu dan Allah suna bauta maka kaga irin shi na sahabbai suna su faɗi ala sai annabi Musa ce innakum qaumun tajhalun ku da mutane jahili ku da za ka tsaratar da ku daga fir'auna aka halakar da shi cikin ruwa yanzu kuma ku ce a samu ku wani abin bauta ba Allah ba ga wanda ya tsaratar da ku Allah ai shi kamata ku bauta ma ko ba haka ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi lalle sunna ce wanda kuka faɗi irin yadda mutanen annabi Musa suka faɗa ma annabi Musa sai manzo Allah ce la tarkabunna sunana man kana qablakum lalle za ku hau hanya ta waɗanda na gabace ku mana za ka iska musulmi ne amma shina koyi da yahuda shina koyi da nasara yana koyi da indiyawa yana koyi da shinuwa da tana ya bar addinin cike ga addinin shi ya tsara mai komi da komi a rayuwarka addini an tsara maka da za ka gudanar da amma sai ka iske ya aji shi ya ɗauki wasu abubuwa wasu al'adu na wasu mutane in za a yi buki kaga al'adun da za a yi cikin buki na yahudawa na ko na kiristoci ne ko na indiya na ko na abu ko ba haka ba ga abin da musulunci ya tsara maka inda a yi buki a kira a yi walima a yi wa'azi a ci abinci da sauransu amma za ga mutum ya keɗo ya gaito orchestra ko wasu makaɗa an zo ana ta bid'a ko ma ana ta haramun don wani abu ba bid'a ba ce haramun ce to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle za ku bi sunnoni wanda suka gabace ku wato ku bar sunna annabin ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam babban abin da ke cuta mun muna shine mafi yawa wato zama da madauki shi ga safarin kan ji bahaushe lokacin da za ka yi biki ko wani abu sai ya zama ta ko abokan da kake hulɗa da su suna wa'ancin harakokin na bidoyi ko kuma na haramun ko na indiyawa ko na nasara ko na abu sai su taka akai sai ka tai akai kawai ka take abin da kabbari na suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rawa tirmizi al-imam tirmizi ya rawaito wannan hadisin wa sahahahu kuma yace wannan hadisi shi yasa a wannan hadisin manzo Allah ya ce za ku bi sunna wa ana su gabace ku hadwal quddati bil quddati daidai kan kibiya da kan kibiya yace walau dakhalu juhura dabbin la dakhaltumu inda za su shiga ramin da damoyi sai kun bi su kun shiga cikin ramin da damoyi saboda kokarin koyi da su za ka wani inda ya abu duk abin da wani bai hude ya ko wani kirsa ko wani abu shi irin shi ne da yi za ka wani dan balo ne to amma shi yana da aƙida son dan balo na duk abin da dan balo ne shi shi yake ga sun annabi sallallahu alaihi ya take tare da shi wannan dan balon ya nuna shi ba ruwan shi da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi yake bi shi yake birge shi ya san tarihin shi ya san komi na shi amma ga tarihin addinin musulunci na shugaban halitta da na sahabbai bai sani wannan ba karaman kuskure muke cin shi akwai saura ko lokaci yayi eh to wala ta bi masaya to wannan ba da kan tsari ko ha al'amara ta wasu kasu ayatan ne fasara ayatan nan afara ayatul lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra cewa Allah ta din nan gunki ne da mashirkan laraba suke zuwa suna bauta ma wani suke bauta mishi suna neman albarka shi ne allata amma sun ce kuma allata an ciro shi ne daga allutu shi ne wani da aka yi wani mutum mutumin kirki ne wanda yake yin farau-farau yana ba alhazai tun zamanin jahiliya tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo ba sai shi farau-farau duk alhazai sun zo ake haji sai ya tararraba musu to shine allutu to shine kuma ake cewa allata wasu sun ce shi sunan mutunan mutunan kirki ne amma da yarda su sai su ɗaya mutum mutunin shi suka kafe da ta yata ta yata sun ci gaba da bauta mishi to mun ji fassara allata sannan mun ji fassara al'uzza al'uzza shi kuma daga al'aziz ne sunan allah al'aziz mabwayi sai suka mai da shi mace suka ce al'uzza wato gumkan yadda kenan suke bauta tama suke neman albarkata sannan kuma sai almanat shi kuma almanat daga almannanu ne sunan Allah mai baiwa sai suka sa almanat suka mai da shi mace shi ma shi ma wata bunkanya ta da su ma laraba suke bauta ma suke neman albarka a wurinta a zamanin jahiliya kenan mun ji fasar wannan abu uwa guda uku shine yace tafsiru ayatin najmi ayoyin da ke cikin suratul najm athaniya abu nabiyu ma'rifatu suwar al-amr alladhi talabu mun ji al'amarin da sabon manzo Allah suka nema baya sun isa suna bauta ma magariya suna neman albarka gare ta da sun ka taika wasu zuwa tan gariya suka ce manzo Allah ya sanya musu wannan magariya su ma su rinka bauta musu suna neman albarka mun gane kana ko al-thalitha mas'ala ta uku qawluhum lam yaf'alu to inda abin yayi kyau yayi dadi ku su aikata ba iya sun nemi manzo Allah sai ne ma musu magariya na su zo su rinka bauta musu neman tabarruki sai manzo Allah bai nema musu magariya ba tunda ya san aiki ne na kafirci na shirka ga Allah ina wannan yasa su sulka kokota to Allah ina da nuna mana ta da kuma ranar insha Allah abin da mun fara ne da Allah ne kuskure kuma karan cikin yana cikin da shaitan muna fata Allah ya shaye mana shi ya akwai tambaya to sai mu bayani mun sani mun sani mu binciko in kun ba mai tambaya da kuma sai rana ta kusa mai a ƙarshe. Malam Tasir, na kamar